ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
a yau muna hudu ga watan rabi'ul awwal jira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu da da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ishirin da bakwai ne ko ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram لأدلة الأحكام من أتكين كتاب الأطعمة littafin da yake bayanin abubuwan cin da aka halatta da abubuwan cin da aka haramta mu malam yace wa an asma binti abi bakr radiyallahu anhu ma qalat an karbo hadisi daga asma ya abubakar Allah ya kara masu yarda ta ce na harna ala'adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasan fa'akal nahu na harna mun soki ala'adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin annaba alaihi salatu wasalam farasan doki mana mun yanka shi fa'akal nahu sai muka ci shi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Hadisi wani ƙarin dalili ne akan wato halaccin cin naman doki kenan. Wannan riga an yi bayanin shi can baya ko? Malam ya ƙara kawo shi dan dai ya ƙara nuna mana cewa lalle ya tabbata wato cin naman doki halal ne hadisi karara ga yanan cikin Bukhari ga yanan cikin cikin Muslim. Muna ganewa ko? kawai saboda zahiri yana nuna cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya sani kuma ya tabbatar tunda ya za a cewa manzala bai sani ba ko manzan Allah bai tabbatar ba alhali ta ce lalle iyalin manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam sun ci ta ba da labari cewa iyalin annabi alaihi salatu wassalam sun ci ko abinda yake nuna halaccin mi halaccin ci anan wurin ta ce na harna ta ce mun soki a wata riwaya kuma ta ce zabahna min yanka riwayoyi guda biyu sun zo na harna mun soke doki wata riwaya ta zo kuma zabahna mun yanka shi doki baya daga cikin abin da ake sokewa yana cikin abubuwan da ake yankawa ma yanka za a yi saboda haka yankan take ne to shi ne sai malamai suka ce wannan maganar tata da ta ce na harna wani wuri kuma ta ce gabahna dalili ne akan cewa lalle da suka da yanka duka ɗai ne ta abu guda ne idanu na lahilau suka jama'a wani ya bani yake saboda na ce mai lahiya lau nake yace ya da Allah gashi saboda haske ga hasken waccan hitilar ga hasken abin nan zan kisa ina ragewa ba ba na gani bane idan nuna lahiya lau suke ka ga kamar na matsa mutum ya ma kyauta ya kamata karba ko Allah ya saka mai dalili sai malamai suka ce da yanka da suka daidai ne muna ganewa ku wasu ko malamai suka ce a mai yiwa ɗaya daga cikin lafazan guda biyu da ta yi amfani da su akwai wanda aka yi amfani da shi ba wurin shi ba shi ne na haru ɗaya kuma an yi amfani da shi wurin shi shi ne zafu yanka kenan suka daban yanka daban muna ganewa ku saboda suka raƙumi kada yake ma cikin dabbobi shi kada yake suka shi ba a yanka shi ba a kada shi a yanka shi yasa kake gan daga tsaye ake ake soke shi da an mai wannan da abin shi kenan an gama da shi sai ga ya faci shi yankan shi kenan akwai wannan dan rama wannan wannan ma hadan kasusuwan nan guda biyu wannan shi ake ce malabba ita ake sokewa su masu yi sun iya da sun soka su san yadda suke yi sai an gama da shi duk jijiyoyin shi irin wanda ake yanka nan nan to jijiyoyin duk suna nan waɗannan jijiyoyin waɗanda ake katsewa shi kenan komi ya tsaya nan wurin suke shi yasa sa ba a mashi haka muna ganewa ko to saboda haka kenan da ta ce na har na tana ni akwai abin da laraba ke cewa majaz amfani da magana ba wurinta ba ka ka aro wata kalma ka yi amfani da ita wurin wata kalma ya halitta wannan muna ganewa yawa kamar ka ce magana ce ta zo daga sama ka zo neman wata alhurma neman wani sauki wanda ka je wurin neman alhurma wurin shi ya ce wallahi magana ta ya kan shi daga sama take kuma ma'aikata ba ta da bene ta wace sama ce wannan sama ce ta ma'ana ta ɗaukaka ba sama ce ta hawan bene ba Yawwa. daga waɗanda sun yi shi matsayi shi yake ne ba ma sai ya amfani da wannan kalma muna ganewa Yawwa, kamar ka ce abin daga manya yake ta kuma kai ka hisu shiki kuma kana ce masu manya kaga da amfani dai da kalma ba wurin ta ba amma haka din ya halitta ana yi muna ganewa ko saboda haka asali a cikin rakumi soke shaki wanda ba shi kuma yanka shi ake shi yasa ya zo a cikin alkur'ani Allah ta'ala game da saniya ce fa zabahuha wa ma kadu yafaluna sai suka yanka saniyan ba su kusa su aikata ba a cikin sunna kuma an ce nahruha soke ta to kenan wannan an yi amfani da kalma ba wurin ta ba to malamai sai suka yi sabani a wurin ya halitta a ci abinda wato yanka shi ake sai aka soke shi ko ko ya halitta a ci abinda soke ake sai aka yanka shi malamai sun yi sabani aka- akan wannan yawancin malamai suka ce in aka soke abinda ake yanka ya halitta ce in aka yanka abinda ake sokewa ya halitta ce wasu daga cikin malikiya su suka ce a raƙumi soke shi ake in an yanka shi ba a ci sa yanka shi ake in an soke shi ba a ce wakila yau kalaka mai risala ya ce a wata magana aka ce amma magana ce mai rauni sauraka kowane da wurin shi raƙumi in an yanka shi kawai aka a zaɓa a yanka shi ba a ci idan an soke shi kuma to sai a ci saniya ma haka nan Allah ya samu dace sa'annan maganar ta a wata riwaya ta ce a garin Madina wa nahnu bil Madina muna cikin garin Madina yana yin raddi ne akan wanda yake cewa ai an halatta cin doki ne gabanin wato farlanta jihadi domin shi farlanta jihadi ya kasance mai farkon shigowarsu garin Madina suna shigowa garin Madina aka bi aka wajabta jihadi saboda haka dai wannan yana nuna halaccin cin doki kuma riga mun yi magana akan shi tan baya doki halal ne sunna ta halatta shi muka ce kuma da an ce abu halal ne to ba an ce ba dole sai ka ci ba saboda akwai abubuwa da yawa halal baka cin su saboda mi baka da bukatar su wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace qala ukila dabbu an ci damu shine abbab ala ma'idati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam absa teburin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana a wurin da manzo Allah yake cin abinci a daidai inda wurin manzo Allah yake cin abinci na aka zo aka gyara damu aka ci muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi ina hadisi yana nuna halaccin cin naman damu kuma akan haka malamai mafi yawa suka tafi akan cewa naman shahalin an samu kaɗan kamar yadda alkazi iyadu ya faɗa an samu wata riwaya daga abu hanifa da wasu mutane wasu mutane cewa suka yi haramun ne wasu malamai abu hanifa kuma ya ce makaruhi ne a ce shi Imam an-Nawawi yace to wannan magana dai yace ba ni tsammani ta inganta daga wani daga cikin mutane in kuma ta inganta to hujja shine an ci a zamanin manzo Allah kuma a cikin gidan manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam kaga magana ta kare yawa in ma an samu Abu Hanifa yace makruhi ne to Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suke haramtawa cin damu suna da dalilai da yawa wannan dalilin shi yake nuna halal amma akwai dalilan da su waɗancan suka ce wato haramun ne hadisin da Abu Dawuda ya rawaito shi cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wa sallama naha anid dabbi ya yani daga cin damu amma a cikin isnadin shi akwai wani marawaici da ake ce mai Isma'il ibn Ayyash Ismail dan Ayyash ba ma dai wasu malamai sun ce a Ismail da Ayyash din nan duk da yake da'ifi ne to riwayar da yayi waɗanda ya ruwaito wannan hadisin gare su to ana karbar riwayar da ya gare su kuma cikin riwayoyin da ya akwai wannan riwaya saboda haka hadisi ya kenan manzo Allah ya yi hani daga cin me shi yasa suka ce haramun ne sa'annan kuma Abu Dawud ya kara fitar da hadisi daga hadisi Abdurrahman Abdurrahman dan Hasana cewa annahum tabakhu dababan a dababan wata rana sahabbai sun dafa damamu damu mu ake cewa ko damami hmm damo da yawa damo da yawa ba Hausa bace Hausa tana da jami'i dan me baka cewa kare da yawa sai ka ce karnuka kura da yawa sai ka ce kuraye giwa da yawa sai ka ce mi giwaye tinkiya da yawa sai ka ce mi kuma sai ka ce damo da yawa ha ha damo damuna a wannan dami ne jamin dami ne damo jamin shi a yake ya jama'a damomi ba hausa kenan jiya jiya duniya jiya duniya ta yi bikin murnan ranar hausa mu koma hausa jama'a tana da mahimmanci yarenmu ne kuma yare ne da alama ce daga cikin alamomin ikon Allah ba wani ba wani yare halitta ce ta Allah yadda Allah ya larabci haka Allah ya hausa yadda Allah ya faransanci haka ya hausa kammare na yarenmu mu koya da kyau yarenmu ne halittar mu ce ba mu da kamashi a cikin rayuwar mu ta yau da gobe mu da kamar me kama hausa mu kama hausa kuma ba mu yi hausa ba ai ba daidai ba ne to a sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam suka daba da mumuwa da yawa da mumuwa ba dan muna ba dan muna jam'in dame ne inna ummatan min bani isra'ila sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu lalle wata jama'a daga cikin bani isra'ila an maida su dabbobi a doron kasa sai manzo Allah yace ina tsoron wannan zamanto da cikinsu ne saboda haka sai sahabbai suka doki ma na damu ka ce shi ma damu yana daga cikin mutane waɗanda aka sauya masa halitta aka mai da su damu mazala ce ina tsoron haka nan sai sahabbai da suka doki naman suka je suka zubar da shi hadisi ne ingantacce to suka ce wannan ma ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cin naman damo ne ne haramun ne kuma isnadin wannan hadisin akan sharadin Imam Muslim da Bukhari ne sai malamai suka ce a hadisi na farko da kuka kawo ko da yake asalin hani haramtawa ne to akwai abin da zai juyar da shi ya maida shi makruhi ba haramun ba shine hadisin da Imam Muslim ya rawaito wancan hadisin da aka ce na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani dabbi manzo Allah ya hana cin naman da ko to akwai hadisin da ya nuna cewa hani ba haramtawa bane ba duk ba kowane hani yake zamantowa haramun ba da ko da haramun ne to a nan wurin cikin wannan matsalar ta damo akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito wanda yake nuna ba haramun bane muna ganewa ko yana iya mai da shi zuwa ga makaruhi hadisin shine a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci ku ci da mu domin shi halal ne amma sai manzo Allah ya ce walakinahu laysa min ta'ami Allah ya ce baya daga cikin abinci na ba ni cin shi amma ya ce mi ku ci kenan kaga ya nuna ana iya ci ko wannan riwayar tana yin watsi da abinda wato tana yin watsi da waccan riwaya cewa an hana cin naman damo kuma tana yin watsi da maganar da aka rawaito cewa wasu mutane sun ce ma Abdullahi dan Abbas lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin damo la akuluhu wala anha anhu wala uharrimuhu ba ni cin damo ba na hana a ci shi ko ba na haramta shi ma'ana dai shi ba yi shi ba yi ci bai hana ba ba ya ci bai hana ba ko bai haramta ba ya abdullahi dan abbas ya ce bai sama kulkin tirda abin da kuka ci Allah ta'ala bai taba yi ko annabin shi ba daga cikin annabawa sai dan ya haramta ko kuma dan ya halatta hadisi na biyu kuma na magana cewa an canza masa halitta manzo Allah yana tsoron cewa irin su damo suna ciki shi malamai sun bada amsa cewa yana iya yiwa cewa da farko ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji tsoron cewa ya zamanto al'umma ce wadda aka sauya ma halitta gabanin Allah ta'ala ya sanar da shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cewa lalle a kafin Allah ya sanar da shi cewa lalle wanda aka soya ma halitta ba ya haihuwa ko sai Allah ta'ala ya soya ma banu Isra'ila abin nan ko waɗanda suka suka yi farauta ko waɗanda suka yi kamun kibi suka yi yawwa Imam Tahawi ya yi tattari shi daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara musu yarda yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi maki sallallahu alaihi wasallam anil qiradati wal khanazir dangane da burwai dangane da aladu shin waɗannan aladdin da burwan da ke rayuwa a zamanin aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin waɗanda aka sauya ma halitta mutane ne suka koma burwai mutane ne suka koma aladu koko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala bai halakar da wasu mutane ba ko kuma bai shaye masa halitta ya soya masa wata halitta ba kuma Allah ya bar su suna haihuwa ko Allah ya bar musu baya ba ana duk wadanda aka soya ma halitta ba su haihuwa kaga kenan hadisin ya saba ma wancan hadisin ko wanda yace akhsha an takuna hadihi ina tsoron su ma waɗannan abin nan din waɗannan damumuwa din yana tsoron a ce su ma an sake masa halitta to duk wanda aka sake ma halitta bai haihuwa ma'ana waɗannan da Allah ya mai da burwai waɗanda Allah ya mai da aladu ba su haihu ba ba su haihu burwai ba shikenan azaba ce Allah ya musu dama ba akwai biri ba dama akwai aladu ai ai ba su ne farkon aladu ba yawa Allah ya sa mu dace to saboda haka ne kenan wannan hadisi yana nuna cewa wato ya halitta a ci a ci naman da mako a sai dai annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna kawai baya bukatar cin naman shi saboda akwai namomin da baka iya cin su yanzu akwai wanda in ka baya zomo ba ya ci inda ya san zoman ne koko wanda in ya sani tsantsani yake ya wani ba ya cin nama a gwagwama in ya tuna ita ce kawai sai ya na ko nama ya shiga yana tunanin kai ya hito shi saboda ya tsana abin amma kuma ai kaga ba haramun bane ko halal ne Allah ya samu dace saboda ka dare da ka samu da mohi da abin ka ci kawai in kana bukata wa ana Abdurrahman ibn Uthman al-Qurashi radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abdurrahman dan Usman al-Qurashi Allah ya kara masa yarda dan dan uwan Talha dan Ubaidillah ne Talha dan Ubaidillah ɗaya daga cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna ɗaya daga cikin mutanen da aka yi masa albishir da gidan aljanna to dan dan uwan shi ya ya ya riski zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ga manzo Allah ba yayi zamani ɗaya da manzo Allah amma bai gane shi ba kuma an ce shi wannan Abdurrahman din ya musulunta ne ranar da aka yi budin Makka wasu kuma suka ce a ranar da aka yakin Hudaybiya kai shekara ta shidda wasu suka ce shekara ta takwas kuma an kashe shi a wata fitina da musulmi suka samu kansu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kusan shekara 70 lokacin da aka yi fitina Abdullahi dan Zubair a shekara 60 da wani abu nake son cewa lokacin da aka yi ta aka shi rana daya aka kashe su tare da Abdullahi dan Zubair saboda haka ya tardo zamanin Annabi amma bai ga manzo Allah kaga in ya musulunta a yakin a sulhul hudaybiya to shekara hudu yayi tare da manzo Allah a zamanin mu amma bai gan shi ba don kuma ranar da aka bude makka ya musulunta shekara biyu yana musulunci sannan manzo Allah ya koma wurin Allah anna tabiban lalle wani likita shine tabib likita ma'aikacin likita irin nada na wancan lokacin sahalan nabiya sallallahu alaihi wasallam dama tun da aka yi duniya da likita aka yi abin da yake ta ci gaba abin da yake ta faɗaɗa yana ta ci gaba ana ta Allah ta'ala yana ƙara wa mutane ne masu na ƙara ganewa aka kawo inda ake yanzu ba ma san gaba ina za a kaiwa ba misalan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam an dhifdai dangane da kwaɗo ya ji halwa yana ɗaukar kwaɗo ya amfani da shi fi da wa'in a cikin magani. Bana an katliya sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana a kashe kwaɗo. Akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad ya fitar da shi, wa sahibul hakim Imam al-Hakim ya ce hadisi ne ingantacce. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, Abu Dawud da Imam Nasa'i ma sun fitar da wannan hadisi. Kawai haka kenan hadisi yana nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mi ya hana kashi kwado ba a kashe kwado to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe kwado kenan menene hukuncin cin shi kawai malam ya kawo ne mai nuna tunda an hana kashe shi bai halitta a ci shi ba kenan ko shi yasa wata riwaya karara manzala sallallahu alaihi wasallam ce la taqtulu dhafadi'a kada ku kashe kwadi fa inna naqiqaha tasbihun domin kukansu da suke musu nan kukan kwadi na kare ba su ne hamshi ba ha na sanu na shanu mai sunan shi na na doki ba hani ne ake cewa kowa yana da suna na tsanya musu nan shi suna da suna da hausa wani ya ce wai tsuru na ai kukan da kake ba sunan ka wani to da larabci sunan kukan kwaɗi na ƙiƙ na ƙiƙ tasbihun manzala sallallahu alaihi wasallam kace kakku kashe su domin kukan su tasbihi kaji nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a wata riwaya manzala sallallahu alaihi wasallam ce la taqtulu dhafadi'a kada ku kashe kwadi fa inna marrat ala nari ibrahima sun zo wucewa akan wutar da aka hasa ma annabi ibrahim za a kashe shi a cikin ta kone shi da ita fajalat fi afwahiha ma'an sai kwaɗi suka ɗebo ruwa cikin bakunan su wa kanat tarushu ala nar suka zanke fesa ma wannan wuta din har ta mutu Allah ya ce sun yi gudunmuwa ka a kashe su ita kuma wacce da ta bada gudunmuwa kullu wata ku kashe ta to kenan tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe ni yake ni kenan cin kwaɗo ba ya da kyau amma dai karara manzala bai ce ka a ci ba amma dai ya ce ka a kashe kashewa daban yawwa ci daban ko ba haka ba yau ba dukkan abin da aka hana cin shi ba za a cewa kuma muna ganewa ko ya za a cewa haramun ba ne zahiri bai bayyana ba saboda haka kenan a iya ci dan mutum ya ga yana yin cin kwado sai ya shi akwai mai iya cewa za a daga hannun shi wanda rana ya ce za a dawo ya ce mana ya ci kwaɗo kuma ya ji naman shi da daɗi kwaɗo ana cin shi akwai ta kasuwa nan gabacin kano a cikin ba haɗeja ba sai ina ko haɗeja ne ko ko shigawa ne ko babban kasuwa ce kasuwa ce katuwa ba komai cikin da sai kwaɗi yanzu kai suke kamar kidi an shanya ta an shanya su ga sunan ana daga kasashen afirka nan duk zuwa kasuwa ake Mm. a soya kamar kihi ka zo kai suke sai ka riban kifi ne kawai kuma kwaɗo kala-kala ne akwai wanda ake ci akwai wanda ba a ci su da kan sun sa akwai wanda suke ci akwai wanda ba su ci akwai kwaɗo mai guba akwai kwaɗo wanda yake lafiyayye ne da nama kyakkyawa kamar naman kifi Mm. Allah ya sa mu dace wani abi hurairar ta radiyallahu ta'ala anhu abin nan ne za mu tashi ko babu saidi yawwa an rage minti mun takwas ake kira kenan ta da dabi yayi kyau babu saidi wadhaba'ih baban da yake maganan wato as-saidi farauta hukuncin farauta hukuncin aikin farauta da kuma cin abinda aka farauto ya musulunci ya tsara wadhaba'ih da kuma hukuncin yanke-yanke da ake yi wane yanka ake ci wane ne ba a ci yaushe yanka ya halitta yaushe ne bai halitta ba farauta yana daga cikin abubuwan da Allah ya halitta mana Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafu bil ghaib Allah ya ce ya ku wadanda suka ba da gaskiya ga Allah lalle Allah yana jarraba ku da wani abu na farauta wanda hannuwanku za su kamawa da kuma wanda masunku za su kamawa kuma Allah subhanahu wataala yace fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alayhi gabana haka Allah yace ma allamtum min aljawarih mukallibina tuallimuna wanda mimma allamakum Allah yawa kuma Allah ya halatta muku cin abinda kuka saki dabbobi waɗanda suke kamo warauta suka kamo muku kuci dan kaga Allah subhanahu wataala ya halatta mana ko sa'annan farauta ana yin ta ne da abubuwa a guda uku ana yi da dabba ana yi da abu mai kabri mai nauyi kuma ana yi da abu mai kaifi mana kayan farauta din ana iya yi da dabba kamar kare sa'annan kuma ana iya yi da mi ana iya yi da wuka ana iya yi da sanda wuka kuma ta shafi da abu mai kaifi mashi kibiya da sauransu waɗanda da ana amfani da su Allah ya sa mu dace. Zaura da warauta tana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halatta mana. Wa ana bi Hurairah radhiyallahu anhu an karba hadisi daga Abu Hurairah ta kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yace man ittakhadha kalban duk wanda ya rike kare cikin gidan shi ko cikin wurin shi duk wanda ya rike kare illa kalba mashetin in dai ba karen tsaron tumaki bane ba karen da yake tsaron maka dabbobi bane aw saidin ko kuma ba karen warauta bane aw zar'in ko kuma ba kare ne wanda yake maka tsaron fada maka ko gonarka ba in tuqisa min ajrihi za a rage mashi ladar shi kulle yawmin kowace rana qiratun gunguman dutse guda na lada da ka samu kullun sai an rage maka saboda ka rike karanta ya halitta ka rike shi ba muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito saraka hadisi dalili ne akan hana mutane su rike kare cikin gidajensu sai dai karnuka guda uku din nan da aka ce ban da su waɗannan karen da zai ma tsaron tumaki ko dabbobinka ko tsaron da karen da zai ma tsaron gonarka ko kuma tsaron da a karen da za ku ta yi wa farauta da shi su kada haka aka halatta ban da su walata sai malamai suka yi sabani shin wannan hani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ne na haramci ko ko hani ne na karhanci mana an kai haramun ne ko ko a ba a so kai amma in kai ba ka da laihi wasu suka ce haramun ne saboda mi saboda rage lada da za a yi mu mutum kuma lada mai yawa qirat wa gunguman dutse ne guda mislu jabalin azim manzo Allah ya kamanta qirat da wani gungumen dutse an yi haka ne saboda mi ukuba ga mutunan da ya rike kare cikin gidan shi ma'ana zunubin da zai faru idan ka rike kare inda za a auna shi to zai kai girman wani katon duci kuma kullum za a rage maka shi saboda gidanka akwai mi karen da ba da bukatar ka rike shi a wata riwaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace guda biyu gunguma gunguman duwatsu guda biyu ba ma guda ba matukar dai wannan karen yana cikin gidanka abin da yasa saboda zai sabbaba ma mutane jin tsoro kare yana tsoratar da mutum dabba ce ita kamar ɗan adam ne Allah ta'ala ya jarrabe shi da san kare amma dabba ce cikin daji take rayuwarta ɗan adam ne da jarrabar shi ya jawo shi ya kawo ya cikin gari dabbar daji ce kare ba ba ɗan gari ba ne ɗan daji ne ko ba haka ba shi yasa yake cizo inda ɗan gari ne zai yin cizo ba zai cizo saboda haka kenan yana sabbawa mutane jin tsoro sa'annan kuma yana hana mala'ikun rama shiga gidanka wanda su ko mala'iku in suna shiga gidanka suna kai ka suna kusantar da kai zuwa ga Allah ne ka yi aiki mai kyau da zaka samu kusanci ga Allah subhanahu wataala kuma suna nisantar da kai daga aikin da baya da kyau muna ganewa ko to zuwan kare gidanka kuma da sai sa maka waɗannan abubuwa sai mala'iku su nisanci gidanka sa'annan kuma ga kazamta da suke sanya ma kwanonin gidanka da kwanan da suka sama baki cikin shi to wannan kwanan ya zama yana da najasa sai a wanke shi sau bakwai ko sau takwas wasu kuma suka ce a ba haramun bane makaruhi ne me yasa suka ce saboda rage ladar da za a yi wa mutum a hankali a hankali ba duka lada aka rage ba aka ce an kwashe ba kullun za a rage wa mutum kenan kaga da haramun ne da gaba ɗaya za a tahiya da ladai wan rage walladin sanne sanne ya nuna cewa makaruhi ne ba haramun bane a fahimta wasu malamai ba kaji da haramun ne da ladin ta tafi gaba ɗaya ba wai a hankali a hankali za ta tafiya ba saboda haka dai yawancin malamai sun tafi akan cewa wato rike kare ba yi da kyau sa'annan kuma ga riwaya an samu wata riwaya ta ce kiratsi guda ɗaya wata riwaya ta ce kuma kiratani malamai suka ce kiratsi guda ɗaya ɗin ko kuma guda biyu saboda lura da ɓannar da ake samu ta hanyar karan yawan ɓanna da ake samu ko kuma gwargwadon karan in karan birni ne ɓannar da ake samu ta hanyar shi ta yi karan ƙauye karan birni sai a rage maka lada gungume miya guda biyu karan ƙauye kuma saboda ɓannar da za a yi ba ta da yawa sai a rage ma guda ɗaya wasu kuma suka ce a idan ka ga an rage maka lada biyu ta waɗannan gumagumin duwatsun to ya danganci in ka riƙe kare ne a cikin garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma ba garin manzan Allah bane za a rage ma guda ɗaya shi yasa riwaya ta zo da bi ta zo da guda biyu gungume manduci ko kuma gumagumin duwatsu guda biyu muna ganewa ko sa'an hadisi yana nuna mana halaccin riƙe kare cikin gida ya maka tsaron gida mana saboda kana da bukata shi karen da ba a so a rike kawai kare haka nan ba ya da wani amfani amma in zai ma tsaron gidanka saboda unguwai akwai mugaye kusan sabo unguwa kake ko kuma tsohuwar unguwa kake saboda gidanka kana tsoron saboda unguwa gari ya yi kaurin suna gidan kowa na iya shiga to shi kenan sai ka aje kare ciki wannan karen ba ya shiga cikin karen da aka hana rikewa. Ko malamai sun yi tawaki cewa banda karen zangai. Yiwa karen zangai ba a rike shi saboda mi, saboda manzo Allah ma cewa a kashe shi, saboda kashe mutane yake. Yana illanta mutane. Wannan hadisi dalili ne da yake nuna mana cewa an hana mutum ya je ya aikata abin da zai rage mai ladan ayyukan shi masu kyawu. Da abin da ka san in kai zai sa ka samu ragowar lada to bai kamata ka aikata shi ba. haramun ne sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana tausayin Allah subhanahu wataala a cikin halattawa da yayi ga abin da dawa da yake bukata a wurin samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kiyaye rayuwar shi dabbobinka suna bukatan tsaro ba ka samu masa kare ɗaya ko biyu shi kenan sai ya zama mai gadin su ba wanda ya sai ya taɓa su haka gonarka in ka samu mata kare shi kenan ko ba haka bane yawwa to saboda haka wannan tausayi ne na Allah Allah subhanahu wataala bai muke ya hana karnukan gaba dai sai ya ce a banda waɗannan kaga Allah yana jin tausayin bawa to saboda haka kenan waɗannan karnuka guda uku su ba su shiga cikin karnukan da aka hana ko ba su shiga cikin karnukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni cewa a kashe su gaba ɗaya to hadisi da yana nuna mamu wato a in san samu ne kakka rike kare baka da bukatar shi in kuma za ka rike shi to ya kamata ya zamanto mai maka tsaro ne ba wai kawai karo ne kare ne haka nan na ado kawai na kwalliya ba Allah ya sa mu dace tara ka masu yawan tambaya hukuncin kare kare in na gadi ne ba da matsala in ba gadi yake ba ya zama abokin yaran unguwa to ba da amfani kullum sai ya rage maka ladarka sakamakon ka rike cikin gida kullum sai sa an rage ma ladar da ka samu ta sallaka ta azumin ka ta karatun qur'anin ka duk sai an tattara kun lada mai yawa sai a kwashi Allah ya ce a rusa ta kawai muna ganewa ko Allah ya samu dace ko tambayi da yawa bismillah a yin lokaci a amsa wasu abinda muka faɗi daidai Allah ya famu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara
wanda yake kamar ta samu wancan da aka sami mutuna a duwan wai yana da iko ya zai saya dan yana da bukata
wai yana tambaya wani tare da aka yi na ah, nami na motuna na motuna da aka yi duwan ko yana da halin ya ya halitta ya je ya sayi ya halitta ya halitta saboda in baka sai ba wani ya sai kuma gwamnati ce nan da ta sa dilan kowa ya zo ya auna ba zuwa ka auna ba ya ba ko na wuce Allah ya samu dace wannan kuma matar take tambaya ta ce mijinta ya sake ta to sai ta fara ta ga- ta ga a wata na farko ta ce ta ga jini da ya- na bin ya zo sai ta ce a cikin wannan watan sai ta yi jinin biyu tsakanin jinin na cikin biyun da ta yi ta ce sati guda aka samu kenan tana so ta ce ta yi jini uku a wata biyu wai ya inganta ta ce da cewa ta kare idda tunda tsakanin sati guda ne tsakanin jinin na biyu da na uku to ma- yawa- yawancin malamai suna cewa ah, jini zuba mun ciki Sa-
jini idan ya yi nisa tsakanin jinin farko zuwa na biyu in bai kai kwana goma ba to ko kwana takwas haka to ba za a kira shi da jini na biyu ba duk jini guda ɗaya ne na- to kenan na tafi kai haka nan makaga a wancan jinin ne bai yi da kariya wasu ta kara kira ta yi wani masha Allah.
Allah ya sa mu dace Amin. Wannan kuma ke tambaya ce ga Isra'i da Miraj. Ya ce ya ji an ce annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya an tara mai annabawa sun ba ya ba su sallah. Wai mana yake tambaya wannan sallah irin tamu ce ta wadda ya zo da ita koko dan shi yana gani da cewa ai ta yayi karban sallah. Kuma yanzu an ce ya ba annaba sallah ce to ya kafiya ta take.
da ya ce wai an ce cikin isra'i da miraji an tara ma manzala sallallahu alaihi wasallam annaba ya ba su sallah kuma an ce ya ce ya karbo sallah to wace irin sallah ce ya masu wata iri ce daban ko ko irin tamu ce kai me naka ciki ina ruwanka da irin wanda aka yi in irin tamu ce mi ka karu in kuma wata iri ce ba irin tamu ba mi ka rage in baka sani ba menene Ba komai.
an baka labari ne waɗanda suka yi zama da manzala sun ce manzala ya gaya musu an tara mai annaba ya musu sallah ba shi kenan Shikenan.
su ba su tambaye shi wace iri ce kai ba sai kai Allahu akbar.
wace iri irin waka da ka amso mamu ko wata iri kai masu kirai waɗannan tambayoyi ba su da wani amfani Kira sallah. Shikenan.
kai imani da haka an yi isra'i da miraji da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai shi ke wata irin sallah haka yi baka sani ba ba ga sallah na Allah ya faɗi cikin Qur'ani ba annaba da sun yi irin ta mu ce ko ba irin ta mu ba mu sani ba kawai mu bar su sun tsaye da sallah sun yi sallah ba shi kenan ba Shikenan.
na'am to Allah ya biya bukata na'am Ah, Assalamu alaikum wa rahmatullah.
salam Malam wannan tambaya ce shi direba babban mota ne bitan hakan ga. To ya dauko buhuwa na kowa. Akwai mutum sama. Sai ya hadu, sai ya kare da kawa. To yanzu kana tashi likita sai Allah ya mai wa'adi. Sai aka ce mutu sai yayi sai yayi azumi. Sai ta bayan azumi saboda bai taka shi ba. Shi ne ake tambaya ji.
a yi ce wai direba ne na mota ya ɗauko ko wato saman ta akwai wani kwanci ko zanne sai ya faɗo da ya faɗo sai ya kare kuma kayan a kai shi likita kuma sai ya rasu sai aka ce sai ya yi kafara ya ce a tun da ba shi ya kashe shi ba ta kashe ba kai kai mafari ya yi kai ne mafari shi ya sada ba ka tuka motar ba ya faɗo ta kawo ma an kai ba da gangan kai ba kuskure ne ake samu ka taka mutum ko saboda ka sai kai kafara na'am Na'am sai tambaya ta biyu malam wannan tambaya ce idan mutum ya sujada ya ji an ce ba a karanta Qur'ani ana azka sai da ce subhanallahi subhanallahi bil a'la to shine yake cewa ya halka karanta Qur'ani ko ko wannan addu'a ce zai
ya ce wai ya yi an ce idan an yi sujada ba karatun alkurani cikin sujada da wai ah, ya za a yi sujada mana yana iya karanta yana ga yana so ya ce yana iya karanta addu'o'in da ke cikin qur'ani kenan ya halitta saboda addu'a ce ba karatun kake nufi ba na'am na'am sai wannan musu karin bayani na na kare yace kuma ya an bada abin da musu yake kamar a kawo kare saboda gadin gida Shi kenan, an gama.
Eh, an gama abin da shi ya ji da eh sai mai bar addu'a ko cikin ɗalibai wanda zai ta yaya mai wajen jarabawa yake neman addu'a da kuma ta baiwa Allah za ka tafi mai gara idanuwa ita ma ba ta lafiya to waɗanda suke bara addu'a bukatunsu na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya musu na'am shikenan shi kenan tambaye guda ga fata da amsa tambaya yake ko na yi auren magajiya ko kauna to ba a sani ba kauna wanda suke uwa da uba da kuma a wanda dai suke dangi ban fahimci da abin da yake sai ya sake gyara waje sai sai gyara wanda ya tambaya aure ya ya halitta ya aure kauna ko magajiya bai wani wace magajiya ko kauna ba na'am assalamu alaikum
yace ya ga masu eh, wurin gasa ta alƙur'ani mai girma masu katon ado sun hicin gasai shi ne yake domin ya tambayi Me me me ke amfanin ta na'am ya tambaya me yake ya tambaya abin da yake so a bashi amsa wai ya ga wurin musabaka ta karatun alkur'ani mai girma masu karatun allo sun yi ci to me yake so in ce me ya tambaya ba shi bayani ne ya mamu ko Allah ya saka mai da alheri Allah ya kara makaratun allo daraja da girma ya kanta kenan na'am Baka ita ko mata eh, yace suka na mata ce waga suka wadda ku an kun mata- kun mata nasiha ne bisa kan eh, ta ta armi da su armi mijinta ya sake ta amma amma wannan fashin wuta din nan ta ce za za ta suka kwashi jeniya da ita da mijinta za su armi wani miji ya arme ta kenan sai sayan ga abu amma am- an yi masa- an yi masa nasiha sun shanye wannan abin suna godiya da sakamako da alkhairi eh da sun ɗauki sun yi wannan niyye ƙudurin da sun suka muku sun- wannan nasiha suka ji gare su suka ji suna godiya Allah ya saka muku da alkhairi sai kuma tana bara addu'a ubangiji Allah ya koro mata to mace ce miji ya sake ta saki uku ta san hada baki da mijin ayi auren kishin wuta to sai shekaran jiya aka gaya mana na danyi nasiha kuma aka kai masu suka ji suka ce to sun wasa sun tuba ba za su yi ba shi ma mijin ya ce ya haƙura a ita ma ta ce ta haƙura kowa zai tsayawa da rabon da Allah yanka mai tunda dai babu aure tsakanin su kasu yin saba ma Allah yanzu ta ce ta gode da nasiha da aka yi kuma tana bara addu'a Allah ya kawo mata miji na gaskiya to ku kama mata da addu'a Allah ya kawo mata mijin gaskiya ba na kishin wuta ba na'am Na'am, amma wanda- so su ne hukuncin game sallah hukuncin game sallah um, hukuncin game eh, ta mai sallah ba ta jam'i lokacin bayan ruwa
me hukuncin wa gama sallah sallan magariba da isha'i ko azhar da lasar rangwame ne bayan bayan ruwa saboda lema bayan ruwan sama bayan an yi ruwa an dauki amma saboda lema da cabo wannan ya halitta da akwai cabo mai yawa ruwa an saukar da su da yawa gari da ya cabe ya cika to ya halitta a gama sallah ko da ba ruwan kake ya halitta a gama isha'i da magariba in ana ruwa ya halitta in ana iska mai tsanani ya halitta kuma hango ruwan a za kamar irin wannan zamanin an hango hadari sosai kamar wannan zamanin ka san hadari na wannan zamanin yanzu ka ji ruwa yawa an shigo tsakiya ko karshe karshen damuna ana ruwa da bakin kwarya da ba- da kamar da bakin kwarya to ana iya yi Eh, inda an tabbatar da cewa lalle yanzu lokacin ruwa ne kowane lokaci da kaga hadari kawai ba ma sai yayi walkiya ba sai yayi iska ba kawai ba sai ya taso ba ruwa za a yi ba ya halitta a gama sallah rangwame ne Allah ya kawo Allah ya sa mu dace wanga yake nan.
yake tambaya menene hukuncin cin bashi gidan layi riba ce koko
mai hukuncin wai cin bashin a kamfanin wayoyi irin wannan da zaka ci naira ashirin ko ɗari ko riba ce ko riba ce mana saboda wurin mai da sai ka kara kuɗi da ruwa ne Allah ya raba mu da kuɗi da ruwa shi kenan shikenan ha ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم اسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا داعيا الا اجبته ولا سائلا الا اعطيته ولا مجاهد إلا نصرت ولا يبا إلا سترت ولا دين إلا قضيت ولا أسيرا إلا إسرت ولا صعبا إلا سهلت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين